أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih da take nan niyami nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ce karo da juna wannan shine darasinmu na ɗari biyu da sha ɗai kenan kamar yadda ‘yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab na sheikh al'allamatul qur'ani muhammadu al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'ani majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Mas'alar da za mu tashi a kanta mas'ala ce ta 924 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimi Malam yace fa in qila idan aka ce kaifa wujjiha qira'atu dhammi kinan ya za a yi a yi bayani ko a fuskantar da ma'anar qira'a ta dhamma wadda ta zo da dhamma kenan ko mu ce ruhu'a fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala bal ajibta a cikin suratul safat akwai qira'a bal ajibtu wato qira'a ce ta Hamza da al-Imam al-Kisa'i da kuma al-Imam Khalaf bal ajibtu kinan sai zaman to in an ce bal ajibta damiri ne yana komawa zuwa ga wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal ajibtu kuma damiri shi na koma ne zuwa ga Allah kinan an ce bal ajibta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi mamaki bal ajibtu kuma Allah ya ce yana mamaki malam ya ce wa hiya qira'atu ali ita ce qira'ata ali wa ibn mas'ud da abdullah ibn mas'ud wa ibn abbas da ibn abbas radiyallahu anhum wa an as-sahabati ajma'in wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin yace to kuma waqtiyarul farra kuma shine zabi na imamul farra kidan malami ne na lokaci ba sahabi bane wa ta'ajjubu shi ko abinda ake kira ta'ajjub mamaki raw'atun kamar ƙayatarwa ne ta taril insani wadda take gitto ma ɗan adam sai ya abu ya ƙayatar da shi inda isti'zami shay'i lokacin da ya ga abu yana da girma wallahu ta'ala la yajuzu alaihi rawa Allah kuma bai dace a ce wani abu ya ƙawatar da shi ba ko ya bashi tsoro domin arrau ko tsoro ne ma'ana abin da ya burge ka ya tafiyar da hankalinka arrau shine tsoro asalin sa da larabci Allah ce falamma zahaba an ibrahim arrau وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط to kafin mu ci gaba da bayani mun ci qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf to shi kuma ya ce qira'a ta Aliyu da Ibn Mas'ud da Ibn Abbas nan qira'a ana iya danganta ta zuwa ga sahabbai saboda su suka rawaito ta kuma ana iya danganta ta zuwa ga waɗannan malaman saboda su ne bayan sahabbai suka zo suka karanta da irin waɗannan har suka shahara da karantawa kan wani zai ce an yi kuskure in an danganta qira'a zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yanzu da wannan kira'a din ma'ana an ka karantar da shi jibril ya karantar da shi in kuma an danganta ta mutawatira kiran ya an danganta ta zuwa ga sahabbai sun karanta da ita an kan danganta ta zuwa ga wadansu malamai sun karanta da wannan kira'a menene kake so ba wani sabani bane ko ne kuskure malam yace to kulna zamu ce arada bit ta'ajjub abinda ake nufi da ban mamaki al isti'zam girmamawa wa huwa ja'izun min Allah ta'ala girmama abu kama Allah ya nuna abu yana da girma ya halatta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a ce Allah ya wannan kamar su ta'azama kaidan nisa kamar yadda Allah ya nuna girman kaidin mata an gane ko وإنكار الكفار وإنكار ال- آه، وإنكار الكفار المعجزات الأنبياء عليه الس- عليهم السلام an gane ko eh, wa inkaral kuffari kuma kamar yadda Allah ya ga- ya nuna girman musun da kafirai suke yi ma mu'jizatil anbiya mu'jizojin da annabawa suka zo da su alaihim assalam amincin Allah ya tabbata a gare su alaihim wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim kenan sai zamanto wato nan eh, Allah ya nuna girman abin ne domin abu ne wanda yake wato bai dace a ce an aikata shi ba ko ko shi kai da mata abu ne wanda yake yana da girma الثاني نبي أن معناه أبن دأكي نفي قل يا محمد كنا أنشاف قل كتشي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل عجبت إنا ماماكي كنا أوقع قراءة تا بيتاؤن وكان شريح شريح يا كسنتي يقرأ ونمالمين ينا كرنتاوا بالفتح ده فتحة يقول إن الله تعالى لا يعجب من شيء Allah ba ba ya mamakin komai wa inda ma ya ajabu man la ya'lam wanda bai da sanin abu bai san shi ba shine yake mamakin shi to shi ko Allah ya san abin kidan ba wani abu wanda zai bayyana gare shi sabo har ya bashi mamaki fa qala ibrahim an-nakhai ibrahim an-nakhai shi ma wani babban malami ne yake cewa inna shuraihan kana wato yu- yu'jibuhu ilmuhu kidan shuraih ilimin shi ya kasance yu'jibuhu har yana bashi mamaki yana ganin cewa ya kai wani babban mataki na ilimi wa abdullahi a'lamu minhu abdullahi ya fi shi sani kenan abdullahi bin mas'ud ko abdullahi bin abbas wanda anka ce sun karanta bal ajibtu sun fi shi sani misali kenan eh, shaidan yana yaudaran mutum wanda yake da fasaha kwarai sai ka iske yana ganin cewa shi wat- wani matsayi ne gare shi ko mutumin da zai samu wata ni'ima dai musamman ko kuɗi ko mulki ko ilmi ko ilmin boko ko ilmin addini ko wani abu dai da Allah ya fifita wani mutum da shi in ba ya niyya ba sai ka ga yana sa shi yana ganin shi ba kamar sa ko ko ba yadda za a yi a yi irin abin da yake yi to ala ayyati hal dai shi Ibrahimun Nakhai malami ne kuma shi Shuraih malami ne duka muna kyautata musu zato tana yiwa shi Shuraih iya ilimin shi ya tsaya ba dole bane mamaki ne ya sayi wannan to shi kuma malam sai ya masa raddi shi ma Ibrahimun Nakhai ya masa raddi tana yiwa shi ya fahimci cewa kamar yana ganin yana da mamaki ne ba dole bane sai haka nan yana yiwa za ku iske wani mutum bakin inda ilimin shi ya tsaya ya hukunci shi yasa zaka ga wani malami zai zo ya da'afa hadisi wani ya sahaha shi sai a kalli dalilan su kawai ba tare da sai an cewa ne ba kaza ko kowa ne kaza to amma dai tana yiwa eh, shi ya yi saurin yin hukunci game da shi tun da shi ba ya nuna cewa ya kai Abdullahi bin Mas- As- Abbas ba ko Abdullahi bin Mas'ud ilimi ba yace to wa kana yaqra'u bid-dhammi waɗanda sun kasance suna karantawa da dhamma yuridu Abdullahi ibn Mas'ud kenan yana nufin wato Abdullahi ibn Mas'ud gashi ma ya fassara ko ne Abdullahi yake nufi tunda Abdullahi ibn Abbas yana ciki Abdullahi ibn Mas'ud yana ciki قال الزجاج زجاج يتشي وإنكار هذه القراءة غلط مسن ون قراءة بل عجبت كسكرني لأن العجب من الله تعالى دومين يم ماماكي أتي الله يما- ينا ماماكي خلاف العجب من الآدميين يا س- بمبنت دقمي دقا واتو بم- ماماكي إلي النمتاني إنا فتا أنا فهمتاتا domin idan an ka danganta zatin Allah ya bambanta da zatin halittu sifofin Allah sun bambanta da sifofin halittu sunayen Allah ko da zaka iske suna misali ya zama to ɗai ta waz- wazanin larabci to kuma ya bambanta wato ma'anar da zai ɗauka wato danganta shi zuwa ga Allah subhanahu wataala haka ayyukan Allah sun bambanta da ayyukan bayi don haka sai ka huta cikin irin wannan ina fata ana fahimta ta wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wataala inji shi zajjaj wa makaru wa makar Allah wa makaru sun yi makirci wa makar Allah Allah ya mayar musu da makirci to kaga makircin dan adam ba a kamanta shi da makircin Allah subhanahu wataala wannan shine malaman balaga suke kira wato al-mushakala shine a sanya ma abu suna abu ba dan saboda iri ɗaya bane a'a dan saboda kawai wato sun zo cikin lafazi iri ɗaya kaga misali Allah ya mayar musu da martani ake cewa ba a ce Allah ya musu makirci misali to kaga saboda ciwon can makirci ne sai an sanya ma wannan suna shi ma makirci wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha inji Allah cikin suratul shura sakamakon mummuna mummuna tamkarta amma mayar da martani ka nemi haƙƙin ka ai ba mummuna ka aikata ba suratu ali imran aya ta 54 wannan kuma wa makaru wa makar Allah za mu iya fitar da ka'ida ta usulul tafsir karkashin wannan shine tafsirul qur'an bil qur'an al ijmalu wat tafsir al ijmalu wat tafsir shine abin da yazo dunkule da abin da ya fayyace shi to wa makaru sun yi makirci nan ba a faɗi makircin da sun kai ma annabi isa ba shine daga cikin makircin da sun kai masa kaga da sai zama to mujmal sun yi kokarin kashe shi sun yi masa makirci ina fatan an fahimce ni sun faɗi yadda sun kaso su kashe shi kuma Allah ya faɗi wannan wa makara Allah Allah ya mayar musu da martani Allah ya ɗauke annabi Isa sannan kuma waɗanda ba su tuba Allah ya ƙare da su ya halakar da su kenan dai irin wannan sai zaman to kana iya samun duk inda ka ji akwai mujmal kana iya nemo tafsil kin shi ina fata an fahimce ni domin sun yi kokarin kashe shi Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum da sauran ayoyi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani irin makircin da aka shirya mishi da kuma irin da Allah ya ɗauke shi bu samu wato kashe shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ce bal rafa'ahu Allah ilaihi kaga wannan makirci ne wanda Allah ya musu don Allah ya ɗauke shi da sauran ayoyi wallahu ta'ala alam to anan dai a takaice an ce sun yi makirci Allah ma ya mar musu da makirci to tunda zatin Allah ya bambanta da su kafiran to haka aikin Allah zai bambanta da nasu wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala sakhira Allah minhum a cikin suratul tauba aya ta 79 Allah ya yi musu izgili nan kenan munafikai da an kace suna mu'minai izgili sai Allah ya ce sakhira Allah minhum Allah yana musu izgili ma'ana Allah yana musu da martani kamar yadda yace wato abin nan inna ma nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim malam yace kai wa ma ashbahu da abin da ya kama da haka wa fil ladhi waqa'a minhu al-ajab ko al'ajab kaulani wanda ake nufin cewa mamakin ya afku gare shi akwai magana biyu ahaduhum na farko kufruhum bil qur'an kenan abin da sun kai wanda an kai mamaki akan shi shine ana mamakin kafirci da suka yi ma alqur'ani wasani na biyu inkaruhumul ba'th shine musun da suka yi matashin alkiyama tunda an kawo zancen alqur'ani kuma an kawo zancen kiyama duk da yake ana zancen kiyama ne wa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun ko kuma abu kenan abin da ya zo bayan wannan aya ko kuma a'a sun yi inkarin alkur'ani kuma idan muka duba a cikin ka'idodi da ake bi a cikin usulul tafsir da kuma usul alfiq wajen aljam'u bainal aqwal ko tawjihul aqwal anan an samu ganganu biyu shi yasa in ka zo kana tafsiri misali ko ka zo bincike kan wata mas'ala to kai kokari ka san magana nawa akwai kan wannan mas'ala misali aya ce waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza hadisi ne an yi sabani wasu sun ce ya inganta wasu sun ce bai inganta ba kai kokari ka tattaro maganganun mas'ala ce ta fiqihu wasu sun kawo magana mas'ala ce ta lugha mas'ala ce ma wanda ake tattauna akan ta ko ba wannan ba to abu na farko kai kokari ka gane maganganun gaba daya kai hasurkin su abu na biyu sai ka duba shin sun ci karo da juna ko su ci karo da juna ba idan ba su ci karo da juna ba khilafu wato ikhtilafu tanawwu sai ka ga ya za a yi duka a hada su tunda ba su ci karo da juna ba ko kuma to in sun ci karo da juna sai a yi attarjihu shi wancan na farko suna ne aljam'u ya za a haɗa su attarjihu shine a rinjayar da wata magana akan wata amma kuma tarjih bi dalil ko bi adillatin sahiha su zamanto adilla ne aqliya naqliya ko adilla waɗanda aka ruwaito ko aqliya ko adilla aqliya naqliya duka ka haɗa su to anan da an ka ce sun kafirce ma alqur'ani kuma an ka ce sun kafirce ma tashin alkiyama maganu bina malamai suka yi amma wannan kawai ba wani ba wani cin karo da juna domin mi domin shi alkur'ani shi ya zo da bayanin tashin alkiyama wanda duk ya karyata alkur'ani daga cikin abin da bai karyatawa akwai tashin alkiyama wanda ya karyata tashin alkiyama ya karyata qur'ani wanda ya karyata tashin alkur'ani ya karyata alkur'ani gaba daya wannan maganganu ba su ci karo da juna ba shi yasa ɗaliban ilimi wani lokaci wajen tattauna sai ka iske wasu mas'aloli ne in baka san yadda ake haɗa maganganun ba sai ka ta shiga cikin daji kana ba kanka wahala ina fata an fahimci ni ka karanta yadda ake tahriru mahallun niza mas'ala ce da tana da muhimmanci a koni dokta ya yi bincike a kanta a majalla ta shari'atul islamiyya ta kuwait in ban manta ba mujalladi na wato 90 in ban manta ba da biyu haka ko na 90 ko na 92 wanda mujalladi kin ya tattauna akan wannan mas'ala tahriru mahallin niza kuma mas'ala ce da malaman fiqh dai sun yi bayani kanta amma nan na baka wani bahasi ne wanda ya tattaro maganganun malamai da haka yana da kyau ɗalibin ilimi kuma in ka diba cikin littafin usulul fiqh da littafin usul tafsir zaka ikhtilaf yadda ake karatun ikhtilaf akwai asbab ikhtilaf mufassirin akwai asbab ikhtilaf almuhaddithin wani malami khaldun al-ahdab ya bincike kansa akwai asbab ikhtilaf al-fuqaha gashi nan dai mas'alar da zamu tashi akan ta gaba sai mas'ala ta 925 malam yace fa in qila idan an kace kaifa madaha subhanahu nuhan alayhi salam ya akai Allah ya yabi annabi nuh aminci Allah ya tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim bi qawlihi da Allah yace innahu min ibadina almu'minin annabi nuhu yana daga cikin bayan mu'minai masu imani kenan suratul safat aya ta 81 ma anna martabatar rusul tare da cewa matsayin annabawa fauka martabatil mu'minin yana saman matsayin mu'minai qulna za mu ce malin yace inna ma madahahu bidhalika Allah ya yabe shi da wannan tambihan lana don a faɗakar da mu ala jalalati mahallin imani a nuna muna matsayin darajar imani wa sharafihi da ɗaukakarsa wa targhiban da kwaɗaitarwa fi tahsilihi don wajen samun imani wa sabati alaihi da tabbata a gare shi shi imanin kenan wa lizdiya da minhu da ƙari a cikin imani kenan da ɗuwa kenan كما قال تعالى كما يد الله يتي في مدح إبراهيم عليه السلام أتكن يبون النبي إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين أنا تاشا على القيامة ينا دقت كم باينا قري سورة العنكبوت آية أشرين دبقوي كاكوغا النباوة wato suna ba an ce musu nagari waɗansu sun fassara cewa nan shi na daga cikin annabawa ake nufi shi annabi Ibrahim da aka ce innahu wato innahu fil akhirati lamin salihin ala ayyati hal waɗansu malamai suna ganin a'a shi annabi Nuhu da anka ce shi na daga cikin bayi masu imani shi annabi Ibrahim da anka ce shi yana daga cikin bayi na gari wannan ba matsala ba ce imanin mataki mataki na kenan yana daga cikin masu matsayin babba a cikin imani shi ma annabi Ibrahim yana daga cikin masu babban matsayi a cikin mutane na gari domin su kansu annaba mutane ne na gari su kansu annabawa suna da imani to amma imanin nasu ya bambanta shi kanshi imanin mataki mataki na matsayi matsayi na kenan da an ce suna daga cikin mu'minai babu matsala wani matsayi cikin mu'minai in an ce annabi Ibrahim yana daga cikin mutane na gari wani matsayi ne a cikin mutane na gari ai cikin mutane na gari ba ai mataki mataki na ko matsayi matsayi na haka ɗalibin ilimi zai iya fahimtar wannan mas'ala wallahu ta'ala alam matsala ta gaba yan uwa musulmi sai matsala ta wato kenan 926 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fa nazara nazratan fi nujum annabi ibrahim yayi kallo kallo cikin taurari ba ana nufin cikin taurari ne ya shiga ya kalle su ba a'a ya kalli taurari kenan kenan nan fi tana iya ɗaukar bi ma'ana ila fa nazara nazratan ila nujum الصافات آية 88 والنظر إنما يؤدى بإله قاشنا ما مالي كوش كلمة نظر أنا تأدنت نذوى إله معنى حرف فعل النظر إن ذاك أنا مش حرف إلاني أكيك أنا مش على رتشيني تأدينا يؤدى أنا بس تأدنت معنى أنا كي تردشي قال الله تعالى الله يتشي ولكن انظر إلى الجبل هك أنك تما النبي موسى ككلدوسي أتكن سورة الأعراف آية تأربع أريد أربعين أكو بأتي انظر في الجبل بقى وقال الله يتي فانظر إلى آثار رحمة الله كي كلو زواج ألام من واتو رحمة الله كو غرابو إن جمع لمن زولي غربي غربي كي نمكو متي ألاما ألاما كو كفي كو كفي مالن يتي قلنا ذا متي كي نمونا آية آثار رحمة الله سورة الروم آية 50 يتي قلنا ذا متي في واتو حرفي نفي هنا أنا بمعنى إلى تاذو بمعنى إلى domin a wajen malaman kufa wani harafi yana wakilta wani harafi wajen malaman basra kuma tadammun ne fi'ilin ya kumshi ma'ana wani fi'ili kenan su malaman kufa sun canza harafin wato sun bar harafin ya ya kumshi ma'ana wani su kuma malaman basra sun canza fi'ilin duk inda kaga wannan mas'ala galibi ba ni cewa kowane wuri tunda akwai wuraren da wato za a iya cewa kawai canjin ma'ana ne an ka samu kaɗan su ko sun canza fi'ilin kenan su malaman basara fi'ilin suka canza sun kace yana da ma'ana kaza sai su ɗauko fi'ili wanda yana da irin wannan harafin sai su ɗora su ce to shine ake nufi kama fi qaulihi ta'ala kamar da yazo a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala faraddu aydiyahum fi afwahihim a cikin suratu Ibrahim inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato kafirai ja'atuhum rusuluhum bil bayinat an gane ko alam ya'tihim naba'u alladhina min qablihim qaumi alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد سبحان الله wannan aya tana da mutashabihatul alfaz akwai ta cikin suratu ibrahim akwai ta wato cikin suratul hajji akwai ta kuma cikin suratu wato at-tauba to sai zamanto wani lokaci ana samun ayatul mutashabihatul alfaz ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم كأننا أنك wato manzanninsu sun zo musu da hujjoji faraddu aidiyahum sun mayar da hannayensu fi afwahim a cikin wato bakunansu kenan suratu ibrahim aya ta tara kenan nan raddu aidiyahum ba fi bane kenan ila ne ila afwahihim duk da yake wadansu malamai sun ce anan ana nufin sun ɗauki hannunsu sun aza a kan bakinsu saboda yin mamaki kan magana ko kuma waɗansu sun ce a'a ba hakikatan ba kinayatun ne anan raddi ma'ana sun mai da hannunsu ga baki kamar ma'ana sun kicewa komai ba su yarda da abin da an ka faɗa ba asani na biyu waɗansu sun ce annal murad kenan nan fi bi ma'ana ila asani waɗansu malamai suka ce a'a annal murad bihi abin da ake nufi nazarul fikri tunani ne ba na ido ba tunani ne wato nazar kallo ne ba na ido ba kallo ne na tunani la nazar al'aini ba kallo na ido ba wa nazarul fikri shi ko kallo na tunani innama yu'adda bi fi ana masa ta'addi ne da fi qala Allah ta'ala Allah ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard shin busu kalla ba game da mulkin sammai da kasai yadda ake tafiyar da su to nan fi ba ana nufin su kalla ba da ido a'a ana nufin su kalla kallo na nazari irin na basira irin yadda suke tafiya yau da gobe ina fata an fahimce ni to suratul a'raf aya ta 158 aya ta 185 yace to fasara ma'ana sai ma'ana ta koma fa fakkara fi ilmin nujumi kinan kaga nan yayi ya koma ta dammun kinan kamar mazhaba ta yan basara an cire nazara an sa fakkara fa fakkara sai annabi ibrahim yayi tunani fi ilmin nujum a cikin ilimin taurari au fi halin nujum koko a cikin halin taurari sai zaman to nan fi hal ake nufi wato an shafi hal shi yasa an kace fin nujum dan ba cikin taurarin ne yake yake kallo ba yana cikin su ne yana kallon su ina fata an fahimta to amma cewa fi na tunani baya ta'addi sai da wato nazara na tunani baya ta'addi sai da fi wannan magana tana da dan rauni domin Allah subhanahu wataala a cikin suratul ghashiya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ba sa kallo zuwa ga raƙumi kayfa khuliqat yadda an ka halicce su to kaga wannan kuma ai wannan kallo ne na shi ma hali da tunani sai dai ana iya cewa shi Qur'ani yana ɗaukan ma'anoni masu yawa yana kallon halin mutane idan misali kallo za ka yi na basira ko da raƙumin baya gabanka ko kuma ce halittun da an kai ce ka kalla to yana iya ɗaukar kallo ne na irin yadda suke tafiyar da al'amuransu da hali da mu'jiza da ƙudura ta Allah ta halicce su da irin hikimomin da ke ciki idan suna gabanka yanzu raƙumin yana gabanka kana kallon shi to sai zama tuna ana nufin ka kalle shi da idonka kuma in ka tsaya ka ƙara tunani kuma sai ka haɗa da wato na tunani na zuciya sai zama duka biyu ake nufi yasa wani lokacin da fi'ili na nazara da na tara wani lokacin yana dauke kallo na wato hankali wani lokacin yana nufin kallo shine suke kira ru'iya kalbiya an gane ko ko nazara kalbiya kenan kuma wani lokacin suna nufin kallo na ido ko wani lokacin ana nufin a hada guda biyu idan abin yana yiwa shi yasa wani sai ce an ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ba sa kallo ai ba ana nufin kallo wato da da ido ba domin ba su ga lokacin da an halicce su ba ba haka ake nufi ba yanzu a duniyar ilimi da muke ciki akwai na'urorin da da su ana iya kallo a wato sanya na'ura ta rinka ganin abin da ke cikin raƙumi da irin yadda Allah yake sarrafa maniyyin to kuma ana iya kallon wannan da ido me ya matsala din ina fata an fahimce ni wato ta fuskar ta ido ma za a iya hankaltawa ta fuskar na'urori don haka cewa kawai abin da ake nufi kallo da hankali ko tunani wannan a wancan lokacin da babu na'urori muna iya cewa ana iya tsaye da ma'anar bakin nan to ka san wani kuma duk lokacin da ta yi fada ma'ana kawai sai ya zo ya bada wani abu wanda shi ne yake gani Allah ya kyauta to almuhimmu dai nan sun ka ce kenan kallo ne irin na fi ilmin nujum a cikin ilimin taurari waɗansu suna nuna cewa annabi ibrahim kenan ya yi zama mai kallon ilimin taurari ma'ana mai irin wannan aƙida daga baya ne kuma da ya ce inni saqim ni ina da rashin lafiya ma'ana ƙarya ce yayi ba yana nufin yana da rashin lafiya ba da abin da ya kama da haka da kuma inda ya ce qala bal fa'alahu kabiru ma hada malamai da dama suna nuna cewa na farko annabi Ibrahim bai yi shirka ba don Allah ya ce wa ma kana minal mushrikin bai taba kasancewa cikin mushrikai ba dan haka kallon da ya taurari ko dai mu ce kallo ne saboda in kana tafiya tare da mutane suka ka kalle wani abu suna iya tambaye ka ko lafiya ko kuma ya kalle su ne saboda su sun dauki taurarin abin bauta ne an gane ko kenan shi yana kallo ne yana kallon waɗannan abubuwan yana ganin cewa waɗannan abubuwan ba abin ba su yi halitta ba kuma inda ya ce haza rabbi inda an ka ce falamma جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ما لم يسنك إذا قدر الحمد تتنبيه دا النبي إبراهيم Allah ya faɗi wa kazalika nuri Ibrahim malakutu samawati wal ardi ya ga malakutu samawati wal ardi ya za a iya ce waɗannan abubuwan su ne ubangijin shi kenan sai a kaddara a hadha rabbi yanzu wannan shine ubangiji na shi kuma fa nazara nazaratan fin nujum ya kalla fa qala inni saqim sun kace yace ban da lafiya nan wasu sun ce tauriya ce yayi ma'ana rashin lafiya rashin jin daɗi na jiki ma sai kace bana jin daɗin jiki na can kuma inda yace bal fa'arahu kabiruhum hadha gatse ne musu dan yace fas fasaluhum in kanu yantiqul ku tambaye su in goma kan suna magana za su ga muku kenan gatse ne musu da haka dai irin wannan ana abin nan nashi kuma da yace wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin wanda yake fata ya gafata min kurakurai na ai annabawa an ce suna yin kusakurai wanda suke sagha'ir ne ko kuma su yi khilaful aula su yi ijtihadi su yi wani abu daga bayan su yazo ya ce musu wannan abin a daina shi kamar yadda neman bayan shi gafara yace sa astaghfiru laka rabbi Allah kuma subhanahu wataala yace wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awahun halim to wannan shine kenan mas'ala ta gaba mas'ala ta 927 malam yace fa in qila idan aka ce kai fastajaza Ibrahimu alaihi salam ya aka Ibrahima ya halatta maka shi koko ya yi magana wadda ana ganin kamar halaccinta an ya kula ya ce inni saqim ni ina da rashin lafiya kenan istajaza ma'ana kamar ya halattar da faɗin wannan magana ce inni saqim ni ban da lafiya yace to walam yakun saqima shi ko bai kasance ba bai da lafiya yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi sa asqamu kenan zan yi rashin lafiya kama fi qaulihi ta'ala kama yadda Allah ce innaka mayyitun kai zaka mutu annabi sallallahu alaihi wasallam suratul zumar amma ai bai mutu ba a wannan lokaci fa huwa min ma'aridil kalam yana daga cikin ma'arid jirwaye da kuma wanka daga at-ta'rid ne asalin al-ard da larabci al-ard al-ard shine gefe to kenan kamar ka kauce maka tafi kai tsaye sai ka dan yi kwana kenan ka dan kai kai ta inji malam Bahaushe fa huwa min ma'aridil kalam yana daga cikin magana ta ta'ridi qalahu kenan ya faɗi wannan li ya takhallafa anhum dan ya wato bar su kenan yayi jinkiri daga gare su ya koma idza kharaju ya tsaya a gida kenan idza kharaju idan suka fita ila idihim zuwa ga idin su fa yakidu asnamahum sai ya makirci ga gumakan su ma'ana ya karya gumakan wa qala ibn al-anbari ibn al-anbari yace a'lamahu Allah ta'ala Allah ne ya sanar da shi annahu cewa shi yamtahinuhu zai jarrabe shi bisakami da rashin lafiya idan tsala a najmu kaza idan tauraro na kaza ya bayyana to kinan zai rashin lafiya falan ma ra'ahu lokacin da ya ga wannan tauraron alima annahu sayasqamu sai san cewa zai rashin lafiya wannan magana tana buƙatar dalili wani mutum ne ya faɗi wannan magana duk da yake ya an ce malam ya faɗi magana ba wai tuma aka yi azabura ba a yi mugun raddi gare shi za a yi cewa wannan magana istihadi yayi amma tana buƙatar dalili kawai da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa aqwalul ulama yustadallu laha wala yustadallu biha maganar da malamai suka faɗa yustadallu laha ana zuwa a neman mata dalili in an ce malam wane ya ce ko malam wane ya ce a mun yadda shi malamin yana da daraja kuma yana da ilmi kuma ba wai kai ka kai gare shi ilmi bane ko ka fi shi ilmi a'a amma yustadallu laha sai a je a nemo ma wannan maganar dalili kuma dalilin ingantacce tabbatacce kuma in ma maganganu an yi sabani to kowa ya kawo dalilan shi sai an kalli dalilan malaman sannan ayi aljam'u a hada maganganun ko ayi tarjihi malam yace wala yustadallu biha ba a ɗauka su matsayin hujja alqur'ani an gane ko kira'o'i waɗannan guda goma da suka inganta da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda ta inganta an gane ko su ne wato suke matsayin hujja ake kafa hujja da su yustadallu biha amma aqwalul ulama yustadallu laha ina fata mun fahimci wannan shi yasa sai ka bambanta tsakanin makanatul ulama an gane ko wa qudsiyatul mabadi ko makanatul ashkhas matsayin da wani mutum yake wa qudsiyatul mabadi sai ka bambanta shi da kuma qudsiya wato tsarkin nassi da girman nassi girman nassi na alqur'ani an gane ko da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gaban malami amma fahimtar malami tana da amfani da fahimtar magabata an gane ko domin kai ba za ka iya fahimtar nassi ba duka gaba ɗaya a ce su sun yi kuskure kai kaɗai ne ka gane yana da kyau ɗalibin ilimi ya hattara da wannan za ka ga irin wannan ibnu ashur rahmatullahi alai wani lokaci sai ce ya duba tafasir amma bai samu ni wata magana ba wanda yake tana wato sanyaya zuciya tuthriju sudur kenan ko yathriju sadr asalju shine wato kankara kina abin da ke sanya kankara sanyi to yana nufin dukkan magabata kaga wannan magana akwai kuskure ta amma yana nufin a iya ne tattafan da suke hannuna na yi bincike ban samu ba wannan babu matsala shi yasa hatta da tafsirin alqur'ani zaka ga an kawo abin da magabata sun ka ce ayoyi misali sai an kawo in tafsirin qur'ani bi qur'ani bane sai an fara da ayoyi in ka fassara da ayoyi in akwai hadisai akwai ƙarin bayani da ka ƙara cikin hadisai wanda sun ka inganta ka ƙara in akwai maganganun sahabbai ka ƙara in akwai maganganun tabi'i da tabi'i tabi'i ka ƙara in akwai ijtihadin da za ka yi koko ka hada wannan mas'ala din da abin da yake faruwa a rayuwar mu ta yau dan alqur'ani na magana ne akan mutanen da suka gabata da mu da kuma inda za su bayan mu to kuma ba laifi shi yasa kaga tafsiri irin tafsir ibnu jarir tabari wanda an kai tahqiqin abin da nashi irin littafin ad-durrul manfur fi tafsir bil ma'thur na imam suyuti wanda an kai tahqiqin tab'akin shi tab'atu darul hijra irin tafsiri na mawsu'atu tafsir bil ma'thur an gane ko wanda ustaz dr musa idu tayyar yayi shugabanci suna taimaka maka san abin da magabata suka faɗa kuma ka san ka'idodin tafsiri ka san yadda ake tawjihul aqwal haka hadisi bai yiwuwa wani mutum ya zo misali ya ce a shi zai tashihi ko tadaifi ba abinda magabata suka rubuta ba kutubun rijal manya manyan malamai ne na hadisi na wancan lokaci sun riga sun rubuta sun aji za a ɗauko ne a duba a gani kuma bayan hadisin ya tabbata kuma koko ayar misali an tabbatar da qira'a ce mutawatira ko kuma in shaza ce to ita shaza ba a karatu da ita a san ko da za a yi tafsiri da ita misali to amma kuma fahimtar kuma ala fahmi salafis salih shi yasa za ku ga abinda yake bambanta tafiya ta ahli sunna an gane ko da waɗansu su za a ce alkitabu wa sunna kowa yana yana cewa yana bin alkitabu wa sunna yana bin alkitabu wa sunna in ba in qur'ani da suke cewa su ba su yarda da hadisi ba amma inda aka bambanta ala fahmi salafi salih bayyuwa ka zo da wata fahimta wanda ta gabaci fahimtar magabata ka nuna kinan kamar duk su kuskure suka yi kai kaɗai ne kan fahimta to kaga wannan kuma zai zamanto an shiga wani yanayi da haka shi yasa dirasa na asaru salaf abu ne mai muhimmanci wato kwarai da gaske to almuhimmu dai shi malam ibn al-ambari dai ga abin da ya ci wakila waɗansu suka ce ma'anahu abin da ake nufi inni saqimul qalbi alaikum ni mai rashin lafiyar zuciya ne akan ku id abattumul asnam domin wato na kun bauta ma gumaka wata kahantum ma'ana kun nemi sanin ilimi daga alkahinu ne wa ma huwa bi qawli kahin ma'ana kun nemi sani wato ta fuskar bin nujumi taurari ilimin sanin gaibi kenan wannan sai ya zamanto wato wato bokanci kenan wala tadurru wala tanfa'u waɗannan ba sa cutarwa kuma ba sa amfani kenan wannan abin shine ya sami rashin lafiya ba na jin daɗi kenan dai a jikina kamar haka dai malam Bahaushe yake cewa wa qila an ka ce innahu urida lahu arada lahu maradun wani rashin lafiya ya gittu ma annabi Ibrahim wa kana saqiman haqiqatan bai da lafiya kenan da ya so aka so tafiyan nan da ba bai jin jiki kenan ya samu kobai kenan kenan sai ya samu abin da zai samu ya faɗa don ya huta wa qala zamakhshari shi ko zamakhshari yace qad jawwaza ba'd an-nas al-kadhiba waɗansu mutane sun halatta yin ƙarya fil makidati a cikin wato yin dabara kinan nan makida ana nufin makirci fil makida fil harbi a cikin yaki wannan kuma ba ba'd nasi za a cewa ba hadisi ne ma na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na wato ali ibn abi talib wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace al-harbu wato khud'a alharbu khud'a wato shi yaki dan yaudara ne kina akwai yaudara a cikin yaki wattaqiyya da kuma taqiyya in an ce taqiyya shine wato ka boye niyyar ka ta imani idan ka ga za a iya cutar da kai wanda kuma ba a zarfafa ba ko ina ne ake yin ta ba saboda sabani yan shi'a da su sun dauke ta ma rukuni daga cikin rukunin addini suna ruwaitowa daga abin nan suna cewa imam al-baqir yana cewa ko wane ne da sauran zai a imma su yana cewa attaqiyatu min dini aba'i faman la taqiyata lahu fala dina lahu to sai zamanto a su ko ina ne ake amfani da ita har ta zamanto munafinci taqiyya shine kafirai sun kama ka kaga za su kashe ka sun kace kace kai kafiri ne misali kace kai kafiri ne amma cikin zuciyarka akwai imani wannan babu laifi tunda alqur'ani ya faɗi irin waɗannan la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman da sauransu to almuhimmu dai ana iya yin ƙarya a cikin ko mu ce dabara kenan ta yaƙi ko attaqiyya ko taqiyya kenan boye hakikanin imanin ka in kaga za a cutar da kai don saboda ka tsira da imanin ka wa irda wa irda abin nan wa irda zawji kenan wa taqiyyati wa irda zawj da kuma miji ya sa matar shi ta yarda da shi kenan neman yardan mata kaga in ka ga mata wani abu za ta yarda da shi ba sai ka ga mata wani abu don saboda abin nan wasulhu bainal mutakhasimaini da kuma yin sulhu tsakanin masu husuma guda biyu jayayya wal mutahajiraini da waɗanda sun ka kaurace ma juna an gane ko waɗannan kuma akwai nasoshi gare su ana ganin wata ƙarya ce don maslaha kan yi ta da da mahaifi ba sa shiri sai ka zo ka ce ma da uba ai ɗanka ya ce ya tuba abin nan ya abin nan ka zo ka ce ma dan baban kai na kiran ka ya ce ya gafarta maka to in dai ka san za a samu shiri dan haka ko ya yafe maka to wannan ba laifi kina shi baban ya yafe ma ɗansa ko kuma tsakanin mata da miji to irin wannan ana yi kuma irin wannan makida ba wai sai ta baki ba ko ta magana a'a har ma ta aiki ana yi domin hadisi na Ka'ab bin Malik wanda yana cikin sahih Muslim yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taɓa yin wani yaki ba ga wata gazuwa illa warra sai yayi tauriya tauriya asalin warra shine boye abu da larabci nan tauriya in cikin magana ne ka faɗi abu mai cikin magana wato kana abu mai ma'ana biyu amma kai kana nufin ta nesa ba ta kusa ba shi ku mutum sai sa tsammanin ta wato kusa kake nufi kamar yanzu an ka ce alghazalatu kowa ya san sunan alghazala shine barewa amma alghazalatu wani lokaci ana nufin rana to kaga in ka ce alghazala kana ibatar da mutane ka ce a'a wani ce barewa ake nufi ka ce a'a rana ake nufi to irin wannan kuma ana son a yi shi wurin da yake da amfani ba wurin da zaka iya cutar da wani ba dan saboda ko ka cutar da addini sai zama to wannan wani nau'i ne na munafinci ina fata ana fahimta ta domin wani yana amfani da kalma wadda take da dukkan ma'ana biyu ko uku saboda cutar da musulmai ko addini to wannan munafinci ne amma in kafirai ne wannan babu matsala to illa warra yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba sai ya tauriya nan abin da ake nufi da tauriya sai ya kama hanya ta gabas Madina ya fita da shi da mutanensa sai munafikai su zabur su je gabas in wato gabas su je su ce ai zai kai hari kawai sai a ji an je an kai hari a yamma to wannan tauriya kenan banda ghazwatu tabuk ita ghazwatu tabuk saboda wurin yana da nisa kwarai da gaske ba za su iya zuwa ba su kai labari kamar yadda malamai sun kace to don haka yana da kyau musulmi ya zamanto mai wayo kaka zamanto kamar kana tafiya sagaga da kwali kamar sakari a zo a cutar da kai ka ce a ai kai gaskiya ce ka je ka faɗa a ka je ka faɗi gaskiya yan fashi sun kama ka kuɗi an ce kana da kuɗi ka ba su abin da akwai za su barka ka tafi sai ka ce a'a kai ƙarya ce ne muku akwai sauran nan suna cikin mota ai wannan ba zancen gaskiya bane wannan wauta ce na fata an fahimci ne to da haka musamman yanzu da kafirai suka yi suka da karfi ta fuskar technology da yaƙe yaƙi dole sai mun zama to akwai abubuwan da daga ɓoye na muke shirya su ko da sun zo sun ce mana menene kuka ɓoye mu ce ban ɓoye komai ba ba shikenan ba sai sun tafi ya za a yi ka ba maki dama ya hallaka ka don dai kawai ana ce maka abin nan inda haka nan ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hijira me yasa bai hijira ba ya san da in Allah ba shi kada ba wanda ya sita bashi amma me yasa ya buyi ya biyo dan su hanyoyi da ba a san su ba har ya kai a to da haka yana da kyau mutum ya zama to me yasa in ya tafi wajen yaki yake sa sulkin yaki bai zai ce in Allah zai kare shi ba Allah zai kare shi irin waɗannan aqidun waɗannan mutane ba su fahimci ma addini ba suna ganin kamar sun fahimci addini yana da kyau a abin nan nasu wallahu ta'ala alam da haka ko wajen wa'azi za ga waɗansu du'a suna faɗar irin yadda za su kai maka da hari da kaza da kaza da kaza wai muku ana da buƙatar wannan ba da buƙatar wannan kana ganin kamar kai in ka faɗi waɗansu abubuwa waɗanda zaka abin nan ba addini ne kake kishi ba wani lokacin kana yin abin da ma zaka cutar da musulmi ne da addinai domin zaka faɗi magana da za ta dawo maka da sharri da sauran musulmai ka faɗi magana wadda a ilmance an san an ba da hujja ba tare da wani tashin hankali ba wannan addinin na Allah ne kuma Allah ya alƙawarin sai ya kai shi walau karihal mushrikuna walau karihal kafirun da haka ba wani abin damuwa amma ya zama to mun san uslubul khitab karshen ta lokaci mun can mun saba mu uslubin da awa muna ganin kuma kamar da awa ce muke yi wallahu ta'ala alam don haka waɗannan abubuwan da ya faɗa ana yin maki da cikin su kamar harba da taqiyya da irda'u zawji duka an duba akwai ayoyi na alqur'ani da hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan waɗannan kenan kamar hadisin da ya ce ba a rukhsa cikin kadhib ba lam yurakhis fil kadhib abinna au kama qala alaihi salatu wassalam sai aka kawo waɗannan abubuwan banda shi nazancin taqiya mun kawo ayoyi shi kuma nazancin alharb mun kawo abin nan hadisi na ali ibn abi talib qala yace wasahihu an gane ko ita ƙarya wasahihu abinda azance mafi inganci annal kadhiba ita ƙarya haramun haramun ce illa idza arrada sai in yayi ta'riji jirwayi da kauman wanka ma'ana magana ce tana daukan ma'ana biyu shi ga wanda yake nufi wa warra kuma yayi tauriya wa ibrahim salawatullahi alaihi in ji shi mallan kina akan radin da yake ma zamakhshari tunda mai littafin yace zamakhshari yace sanan yace wasahihu yace to wa ibrahim salawatullahi alaihi annabi ibrahim aminci Allah ya tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim arrada yayi ta'ridi ne ma'ana yayi magana mai jirwaye mai kamar wanka inji malaman zauri kama inda Allah ce wala junah alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa bi qawlihi da yace wa warra yayi tawriya fa innahu arada shi yana nufin cewa anna man fi unqihi man fi unuqihil mautu saqimun kina abinda annabi ibrahim yake nufi wanda duk a cikin wuyansa ko a wato an rata ya masa mutuwa kenan shi ne abinda ake nufi saqimun to mai rashin lafiya ne ma'ana duk dan adam dai zai yi rashin lafiya kamar yadda ake cewa duk mai rai matacce na ina fata mun amma ba ana nufin duk mutanen da ke da rai ba a yanzu matattu bane ba haka ake nufi ba amma na duk karshe dai za a mutu kama kila kamar yadda an ka ce fil masali a cikin wato abin nan karin magana nan ba misali ake nufi ba karin magana kafa bis salamati da'an wato kafa ya ishi dan adam bis salamati rashin lafiya da'an ta zamanto ciwo domin lafiya in ta yi yawa ita kanta ciwo ce domin tana saka ka bijire ma Allah sai ka manta ma kai ta ganin lokaci ma gudu yake abin nan lokaci ba abin nan lokaci baya gudu shi yasa waɗanda suke da lafiya ba su cika tattali ba mai kuɗi bai cika tattalin kuɗi ba mai mulki bai cika tunanin ya kamata ya mutunta kowa ba to kaga wannan duk wannan abin da ya ja mishi bala'i kenan shi yasa mulki sai ya garama dan adam da girman kai da dagawa haka kuɗi haka wani abin nan to kenan dai kafa bis salamati da'an ya ishi mutum ɗan adam ciwo ya zama yana da lafiya baya rashin lafiya ma'ana in baka samun jarabawa baka sanin duniyar da take ina fata an fahimci ni to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo yace to waru ya an yi riwaya an kawo wata kissa kina anna rajulun wani mutum mata faj'atan ya mutu kwatsam kai tsaye fashtama alaihi nas sai mutane suka taru akan shi wa qalu suka ce mata wa huwa sahihun ya mutu amma kuma yana da lafiya to ai ba ruwan mala'ikin mutuwa da rashin lafiya shi mala'ikin mutuwa lokaci kawai yake kallo da matsayinka da kuɗinka da tsawonka da rashin tsawonka da iliminka da rashin iliminka da batancinka da wato ƙetare iyakarka da rashin mutuncinka da da komai naka tunda kaga annabawa sun tafi da lafiyarka da rashin lafiyarka duk dai shi dai yana dibin lokaci kawai fa qala arabiyun sai wani balarabe ya ce balarabin ƙauye a sahihun manil mautu fi uruqihi yanzu ko a ce mutum yana da lafiya kuma a sahihun wato a sahihun yanzu a hakika yana da lafiya manil mautu fi unuqihi wanda kuma mutuwa an rataya masa ita cilas sai ya mutu kullu nafsin za'iqatul maut kamar yadda Allah ya ce kenan kenan da haka babu lafiya gare shi tunda tabbas sai ya mutu kamar yadda mutanen mu idan mutum ya rashin lafiya ya mutu sai a ce ciwo ya warke in an ce ciwo ya warke ma'ana mutum ya riga ya mutu kenan babu wani wato rashin lafiya kamar yadda wani sha'irin larabawa yake wato sifanta kanshi cewa wa saifi kana fil haija tabiban yudawi ra'sa man yashkil kuluma ko suda'a wa saifi yace takobi na kana ya kasance fil haija al haija kenan wato yaki sai ya shafi alhamza saboda wazani na sha'ir yace takobin sa a wajen yaki tabiban shine babban likita wanda babu irin sa yudawi ra'sa man yashki suda'a yace yana magani shi wannan takobin man yashki ga wanda yake fama da ciwon asuda asalin yashtaki yashtaki yashtaki yana kai kara mana ana nufin yana fama da ciwon asuda'a ciwon kai yace in dai kana fama da ciwon kai ya ki warkewa duk likitocin duniya sun kasa maka maganin sa yace to da mun ka hadu a fagen yaki daga ran nan kana warkewa ma'ana yana nufin zai fille kan daga nan ka daina jin ciwo kwata kwata kaji abin da ya faɗa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 928 malam yace fa in kila idan aka ce lima la yajuzu an-nazaru fi ilmi nujum me yasa bai halatta ba an san da cewa bai halatta ba a yi kallo cikin taurari don neman ilimi ma anna ibrahim alaihi salatu wassalam tare da cewa annabi ibrahima tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim qad nazara fihi yayi kallo a cikin wato shi wannan ilimin wato su taurarin wa hakama minhu kuma ya hukunci daga wannan kallon da ya yi ya ce ƙulna za mu ce idza kana munajjimu idan ya kasance wanda ke kallon taurari ka ibrahim kamar ibrahim fi anna allah ta'ala cewa allah subhanahu wa ta'ala arahu malakutas samawati wal ard allah ya nuna masa mulkin samai da kasai ma'ana da yake tafiyar da wato mulkin samai da kasai ubiha lahu an-nazaru fi ilmin nujum an halatta mishi ya kallo cikin ilmin taurari wal hukmu wal hukmu walhukmi minhu ya yi hukunci kuma game da abin da ya sani wannan kawai faɗa ce su annaba ana musu gaibi ina ana musu wahayi kenan na gaibi kenan babu bukatar sai an ce Ibrahim shi ya san malakutu samata dan ya san cewa tauraron la tadur wala tanfa'u don haka baya neman ilimi da gare su ina fata an fahimci ne wannan shine zance dai mafi dacewa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 929 malam yace fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala faraga alaihim darban bil yamin kina da ibrahima ya bugi waɗannan gumaka asalin raga kina kama a ce ya buge su ya karkatar da bugu gare su darban bugu bil yamin da hannun dama fa aqbalu sai suka yi gaugawa ilaihi zuwa ga annabi ibrahim yazifun suna masu gaugawa kenan suka fuskanto shi aqbalu ilaihi suka fuskanto shi yazifun suna masu gaugawa kamar wato an samu shi ne daga abin da yake an ga mutane jama'a sun fuskanto abu daga daga nan an ka samu azzafaf ko azzifaf zaka iske shine zafful mar'a za a kai mace zuwa gidan mijinta zaka iske mata da dama ne suke tafiya ana gaugawa ana kaita a wancan lokaci ana kada wato abin da ake kira adduf aya ta 93 da 94 a cikin suratul safat ay yusri'una malam yace abin da ake nuhi da yazifuna suna gaugawa yusri'una suna gaugawa yadullu ala annahum arafu annahu huwal kasiru laha kamar dai kenan sun san cewa shine ya karyata wa qawluhu ta'ala amma fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi suratul anbiya'i a cikin suratul anbiya qalu man fa'ala hadha bi alihatina sun kace duk wanda ya aikata wannan game da allolin mu an gane ko innahu lamin adh-dhalimin karshen ayatin ya kasance daga cikin azzalumai al-anbiya aya ta 59 wa ma ba'dahu da abin da yazo bayan wannan kenan na kissat inda haji annabi ibrahim ya tattauna da su har suke cewa qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ibrahim to kai ne ka aikata wannan ga allolin ya kai ibrahim kaga nan tambaya masu ke yi malam yace to yadullu ala annahu ma arafu annahu al-kasiru laha busan cewa kinan ibrahim ya karya su ba su waɗannan gumakan fa kaifa tawfiqu bainahuma ya zamu yi mu har hada tsakankanin waɗannan ayoyin ko waɗannan ma'anonin yace kulna zamu ce yajuzu an yakuna alladhi arafahu yana yiwa wanda ya san annabi ibrahima wa zaffa ilaihi wanda ya gogawa zuwa gare shi ba'dhum sashin su wallazi jahilahu wanda ya jahilce shi ya jahilta annabi ibrahima ne ya aikin kenan wasa ala anhu ya tambaye shi ba'dun akhar wata jama'a wa yajuzu kuma yana yiwa annal kulla jahilu cewa dukkan su ba sani ba wa sa'alu anhu sun ka tambaya wa sa'alu anhu sai suka tambaya ga wanda shi yayi aikin falamma arafu lokacin sun ka san annahu al-kasiru laha sun ka san shi na yi zaffu ilaihi kulluhum sai suka yi gaugawa zuwa gare shi kinan ta yawa can farko ba su gane ba daga baya ne suka gane shi ne suka yi gaugawa zuwa zuwa gare shi ko kuma a'a sun yi hasashe ne saboda dama sun san shi na da kiyayya don ya ce wa tallahi la akidan na asnamukum ba'da an tuwallu mudbirin to wannan magana shin ya faɗe ta ne gaban su ko ko ya faɗa ne domin da sun kace sami ina fatan yazkuruhum kaji ashe akwai waɗanda sun kaji annabi Ibrahim yana ambaton su da aibi to amma kuma tun da sun jiya tana yiwuwa su babu tabbaci shi yasa daga baya sun kai gauga zuwa gare shi dan an san dama ana sawo tsammanin da an yi wata banna ko a cikin gida ko an faɗi wata magana ko a wata ƙasa an kaji an yi wata banna an sa akwai waɗanda ake hasashen su ne za su aikata ta tun da akwai yan tawayi ko a cikin gidan an sa akwai yan tawayi ko a gidanka ko a cikin ƴaƴanka ka san ko aiki zaka saka akwai wanda zaka sa wani aiki don wani kasan ko ka sa shi wallahi ba zai yi ba ina fata mu to haka wata banna da an gane ta cikin gida ko a gida ko a cikin ƙasa ko a cikin wani yanki an san akwai inda ake hasashen tana yiwa su suka aikata ta babu tabbaci ɗari bisa ɗari tun da sai an samu hujjoji da dalilai amma ana hasashe al'alamat da al'amarat waɗanda su ne wato masu shari'a suke amfani a wani lokaci a gane cewa ga wanda ya aikata da kuma masu investigation kamar polisai ko 'yan sanda na duniya da kuma jujoji masu shari'a da alƙalai na kotu da alƙalai na abin da kotuna na musulunci da su irin waɗannan amarata ake kallo an ga mutum yana kwance ga wani rike da yuka kuma yukan nan da jini kuma yana tsaye kansa kaga wannan ba za a ci shi kashe shi ba ɗari bisa ɗari amma an ga alamata da amarat da su ne wani lokacin ake amfani shi yasa kakkai sake ka tsaya wurin da akwai shubuha a tomce ka ka ce a'a kana mallami ka zo inda masu shan giya suna shan kwaya ka zo ka buɗe qur'ani kana tilawa yan sanda in sun ka zo ba su gane tilawa ka kai gaba za su yi da kai don saboda mi saboda ka zo wurin da za a yi tuhuma ka yana da kyau mu yi hattara da wannan wallahu ta'ala alam kuma qur'ani ya yi bayanin amara ta aurare daban-daban ko kisa annabi yusuf da amara an kai kallo an ka ce in rigarsa ta ke ce ta gaba kenan shi ya neme ta saboda galibi wanda ya nema ta gaba wanda ya nema kenan rigar shi mace za ta yi kokarin ta fisge sai ya zama to gaba in kuma ta baya ne kenan kamar yayi kokarin yin gudu duk da yake ba hujja ce 100 bisa 100 ba amma an yi amfani da ita dan haka qur'ani ma ya tabbatar da wannan kawai zai ce mun a'a bid'a ne wannan ba a san da shi ba kaje ce in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين شيسا akwai al'amarat alƙauliya akwai alfi'iliya akwai alhissiya akwai alma'anawiya duka ana amfani da su mutum ya mutu da daddare bayan sun yi faɗa da wani dama wani ya ce sai na kashe ka amma bai kashe shi ba a wani lokaci ya tafi ya kwanta to kaga wannan magana ana iya amfani da ce tunda ya ce sai ya kashe shi kenan sai an yi bincike a ga tana yiwa ko ya kashe shi da haka irin waɗannan abubuwa akwai su a shari'a ka a zabura a tuma a ce bai ana mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 930 malam yace fa in qila idan anka ce ma ma'ana qaulihi salawatullahi alaihi menene ma'anar magana annabi Ibrahim kenan tsira da aminci Allah su tabbata tsira aminci Allah ya tabbata a gare shi ko tsira ta Allah su tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim inda yace inni zahibun ila rabbi ni zan tahi zuwa ga ubangiji na to ai babu wata ƙasa wanda za a cewa ga ta ƙasa ce wadda akwai Allah suratul safat ayat 99 to me ake nufi da shi kamar yadda an ka ce kuma a cikin suratul zariyat fafirru ila Allah ku rugo da gudu zuwa ga Allah kamar wani mai fassara ce kururu zuwa ga Allah to ina ne Allah yake da yace inni zahibun ila rabbi abin nan a cikin wato abin nan suratul ankabut ma akwai wannan fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi shi ko ce muhajir kenan cikin suratu ankabutu muhajir ne kuma annabi lutu ne faɗi wannan cikin suratu safat zahibun ila rabbi ni zai ce zuwa ga ubangijinsa yace kunna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi ila haythu amarani rabbi zan tafi inda ubangiji na mini umurni bil muhajarati in yi hijira wa huwa sham ita ce kasar sham wa qila wadan suka ce ila ta'ati rabbi kina an shafi mudafun ne an ka mudafun ilayhi matsayin sa shine malaman usulul fiqh suke kira dilalatul iqtida dilalatul iqtida wato nassin da ba a yi fassara shi sai an kaddara wani abu was'alil qaryata allati kunna fiha ay was'al ahlal qaryati allati kunna fiha kenan in wakila inni muhajir kenan an ce ila ta'ati rabbi zan yi hijira ne zuwa ga da'a ubangiji na wari dahu da yardarsa wakila ila ardi rabbi zuwa ga kasar ubangiji na to ai duk kasa ta Allah ce kenan kasar da Allah ya masa umarni dai wa inda ma khassaha bil idafati abin da yasa keɓance ta da idafa ila Allah ta'ala zuwa ga Allah tashrifan laha dan nuna wato girmamawa ga wannan wurin darajar tashi wa tafdilan da nuna fifikonsa li'annaha ardun muqaddasa domin kasa ce wadda take mai mai tsarki tsarkakakka ce mubarakun fiha an yi mata albarka an gane ko lil alamin ga bayi kama fi kaulihi ta'ala kamar da zo ba a ce mubarakatun ba ina fata an fahimce ni kamar yadda wato ake cewa azzalimi ahluha wato irin wannan abin da ne sifa ce na atuni da abin da ana iya saba mishi kamar inda sun ka ce wa abin nan Allah ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha busai adh-dhalimati ba sai kai hattara to irin wannan ne mubarakun fi halil alamin bai ce mubarakatun fi halil alamin ba dan ai hattara kama fi qawlihi ta'ala wato an yi albarka gare ta ga bayi ita wannan kasa din ko yankin kenan kama fi qawlihi ta'ala kamar da yazo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillah masallatai na Allah ne suratul jinn aya ta 8 to kuma ai koda ba duk bisa duk doron kasa na Allah ne an gane ko innal arda lillah amma sai an ka keɓance masallatai don nuna darajar su da kima su wa qawlihi ta'ala da inda zo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ibadur rahmani alladhina yamshuna alal ardi hauna bayan Allah sune da suke tafiya akan ƙasa haunan wato cikin wato natsuwa kenan sannu sannu in an ce hunan kuma shine wulakanci to ka ga duk ko mai tafiya shi na taka ƙasa da ƙarfi mutakabbiri ai bawan Allah ne na ana nufin ibadur rahman al ubudiyya al khassa ba al amma ba kaji Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula mas'ala wadda za mu je ta gaba a kanta mas'ala ce ta 931 malam yace fa in qila idan an ka ce ma ma'ana qaulihi ta'ala menene fatar Allah subhanahu wa ta'ala inda inda annabi Ibrahim yace sayahdin wa qala inni dhahibun ila rabbi kinan sayahdin Allah zai shirye da ni suratul safat aya 99 wa huwa kana muhtadiyan shi kuma ya kasance shirye kunna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi sa wato yuthbituni Allah zai tabbatar da ni kenan alama ana alaihi akan abin da nake akan sa min alhuda na shari'a wa yaziduni hudan ya kara mini shari'a kenan shine abin da ake nufi wa qila wadansu malamai sun kace ma'anahu sayahdini ila jannati zai shirya da ni zuwa ga aljanna domin yan aljanna sun ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa qila wadansu malamai sun kace ila sawabi zai shirya da ni zuwa ga abin da yake daidai fi jami'il ahwal cikin dukkan al'amura domin rayuwa ana tashi ne yau da gobe ana gane wadansu abubuwa shi yasa ake cewa duniya makaranta wa nadhiruhu irin taukan wannan qaulu Musa alaihi salatu wassalam aminci sida da aminci Allah su tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atimmu taslim was sahabati ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin inda annabi Musa ce kalla a'aha lokacin da fir'auna ya bi su sun zo teku ta wato ruwa sun tare su kuma can fir'auna ya fito da annabi mutanen annabi Musa sun kace qala ashabu Musa inna lamudrakun mutanen annabi Musa sun kace to mu an rishke mu qala kalla sai annabi Musa ce a'aha inna ma iya rabbi sayahdin Allah yana tare da ni nan ma iya wato ta ba ta zati ba ta wato nasr wato wattamkin Allah yana tare da ni kuma ya san cikin halin da yake ciki ya ce rabbi domin nan ya kawo bai ce inna ma iya Allah ba saboda ar-rabbu al-khaliqu al-mudabbiru wato al-malik kenan ya nuna cewa wanda inda ya halicce ni ya mallake ni kuma mai tafiyar da al'amurra yana tare da mu sai ya hadini zai shiryar da ni suratul shu'ara aya ta 62 ma'ana zai shiryar da shi yadda za a yi to almuhimmu irin wannan zaka gane inda an kace ihdinas siratal mustaqim musulmi suna roƙon Allah ya shirye da su wanda sun kace ya tabbatar da su to in imani ake nufi akan imani ya tabbatar da su akan imani in kuma a'a tafasil na shari'a ai babu wanda ya san tafasil na shari'a gaba ɗaya na addini kowa ma yana neman shari'a ne yau da gobe kana neman ƙarin ilimi ina fata an fahimci ni sai Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qur rabbi zidni ilma kace Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ƙara mini wato ilimi To, ko Allah ina roƙonka ka ƙara mini ilimi. Wannan ina uwa musulmi mas'ala ta kai ƙarshe kuma ga dukkan alamu lokaci yayi mun halinsa. Nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala idan Allah ya kaddara ya bamu iko ya mu dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته